الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba ashirin da ɗaya ga watan rabi'in al'asir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai bai sha shi daga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da talatin da hudu za mu tashi darasi na ɗari da talatin da biyar shafi na ɗari biyar da hamsin da biyar inda za mu tashi al-li'an a cikin kitabul hudud za mu tashi al-li'an wato li'ani tinene nuwa kenan tsakanin mata da miji mala yace idza qadafa ar-rajulu zawjatahu fakadzabathu idan mutum ya jefi matarsa ita kuma sai ta karyata shi fa alaihi alhaddu wajibi ne sai an masa haddi mutum matarsa na da juna biyu ya ce ji ba bai san wannan cikin ba wata wata ya kore shi ko kuma ya ce ba ruwan ta shi to shi ne mala ya ce za a yi masa haddi illa in yi kimal bayyana har sai idan ya tsaye da shaida au yula'ina ko kuma a yi sharaɗi biyu ne ko dai kawo shaidu ko ku je ku yi tsinuwa Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallazina yarmuna azwajahum wadannan da suke jiban matayensu walam yakul lahum shuhada sannan alhali ba su da shaidu mutum ya jefi matarsa alhali bai da shaidu illa afusuhum sai kansu kawai kai kadai ne shaidar kanka sai Allah yake fa shahadatu ahadim arba'u shahadatin billah to ɗaya daga cikin su zai zo yayi wato kafa cedu guda hudu billahi abun nufi zai zo yayi rantsuwa guda hudu da Allah innahu lamina sadiqin cewa lallai gaskiya ya faɗa wannan cikin ba nasa bane wal khamisatu nabiyar kuwa anna la'anatullahi alaihi in kana min al-kadhibin ya ce inuwar Allah ta tabbata a kansa in har ƙarya yake in yana cikin makareta abin nufi zai zo ce wallahi tallahi na rantsi da Allah wannan cikin nata ba nawo bane na rantsi da Allah wannan cikin nata ba nawo bane na rantsi da Allah wannan cikin nata ba nawo bane na rantsi da Allah ko billahi allazi la ilaha illa huwa wannan cikin nata ba nawo bane annabi ya ce inuwar Allah ta tabbata a kansa in ƙarya yake mata wa yadra wa ala al'azaba abinda zai sa a kawo mata da al'azab haddi abinda zai kawo mata da haddi shine an ta shahada arba'a shahadatin billah domin al'azab ana nufin al-hadd cewa wal yashhadu azabahuma ta'ifatun min al-mu'minin haka Allah yake a farkon sura lalle a samu wasu waɗanda za su je gurin haddinta haddin su zuwa na mazinatan a samu wata tawaga daga cikin mumine shine al'azab din to wai da rawa ana al'azab abin da zai kawar mata da wannan haddin kuwa shine an ta shahada arba'a shahadatin billah ita ma ta zo ta rantsuwa da Allah innahu lamina al-kadhibin cewa ƙarya yake cewa za ta yi na rantsi da Allah ƙarya yake ba sai ta wai mai cewa kaza kaza a'a a ta zance kawai wallahi tallahi ƙarya yake yi na rantsi da Allah ba gaskiya ya faɗa ba wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba gaskiya ba ta kore ba ki sai ta ce wal khamisa na biyar sai ta ce anna kadaba allahi alaiha kucin Allah ya tabbata akan ta in kana min as-sadiqin in har gaskiya ya faɗa ranjiya ya tashi kuma وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم an karbo daga Abdullahi da Abbas Allah ya kara musu yadda cewa lallai Hilal dan Umayya kadafa imra'atahu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jefi matarsa a gaban annabi alaihi salatu wassalam bi sharik ibn sahma yace ya kama ta da sharik ibn sahma kun ga idan ya girmama fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace al bayyinata aw haddun fi zalika ko ka kawo shaida ko mi ma haddi a gadan bayanka haddi ya hauka ko ka kawo shaida فقال يا رسول الله هلال دان أمية سيتي يا ما شاء الله إذا رأى إذا رأى أحدنا على امرأة أحدنا على امرأته رجلا ينتهي يلتمس البينة idan mutum ya je ɗaya daga cikin ya je kama matarsa da wani sai ya tafi ya nemo shaida ka shigo ka ganta kai da wani ƙato kawai sai ka tafi nemo shaida shi kuma shashasha ne zama dai tambayar da yake nan fata ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ko sai annabi alaihi salatu wassalam yace kun ga ja'ala amma don da na faɗa bare yanzu ranar tafsiri cewa ja'ala tana da ma'ana hudu wata ma'ana ce anan bari tuno muku ma'ana malamai ke ce guda hudu take zuwa da shi ja'ala guda hudu ɗaya ta zo uku sun zo a alkurani ɗaya kuma a wajen larabci a larabci bari in tuna muku saboda wanda ba sa nan ma'ana ta farko ja'ala tana zuwa da ma'anar halaka afa man yakhluqu kaman la yakhluq an gane ko alhamdulillah alladhi ja'ala as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur bi ma'ana khalaqa as-samawati wal arda ko wa ja'ala adh-dhulumati wa khalaqa adh-dhulumati wan nur kun ga ma'ana ta farko ta biyu alhamdulillah alladhi ja'ala as-sama khalaqa as-samawati wal arda yawwa wa ja'ala adh-dhulumati wan nur kawo ma'anar kawai alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur kaga wannan kenan na farko sai kuma tana zuwa da ma'anar ɗaya ta kada اعتقد وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون وجعلوا أي اعتقدوا نافع النبي تورا نوكو إذا ce wanda take zuwa da ma'anar ja'alatin a no wadda take zuwa da ma'anar sayyara allazi ja'ala lakum al-ardha firajan was samaa aya ga aya take ku yawa ja'ala bi ma'ana sayyara kun ga wannan duk sun zuwa alqur'ani ɗaya kuma da wata zuwa alqur'ani ba shine shari'a sai a ce ja'ala yaktubu al-kitaba bi ma'ana shari'a yaktubu al-kitaba shari'a ya shiga yanzu na alali kalmar to saboda haka yanzu a wannan da muka zo guda hudun nan wace ce a nan da yake bari ku ji da yake a ina gurin ne yanda ne wa albayyinatu wa faqala hilal bin wallazi wa ataka bil haqqi nan ne faj'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul wace ce a hudun nan da na wani sabo yanzu tunda na ba ku za ta amsa kalaka ce kira yawa shine kawai sai annabi alaihi salatu wassalam kawai ya shiga bayani cewa albayyinatu wa illa a kawo hujja ko kuma in ko ba haka ba wa illa haddun fi zahrika lami ma haddi a gadan bayanka fa qala hilal sai hilal yace wallahi ba raka bil haqqi inni la sadiqun na rantsi da wanda ya aiko ni da gaskiya wanda ya koka da gaskiya gaskiya nake faɗa fala yunzilanna Allah ko fala yunzilanna Allah ma yubri'u zahari min al-haddi kaji imani da Allah kun san kamar da ba da yake cewa babba abin da ya bambanta mu da sahabbai ko ke gaskata Allah eh su yadda ke gaskata shi ba irin a ki zo da haka nan da nan zai ilani dan umayyi ce na rantse da Allah Allah zai saukar da mayu buri o zahari min alhaji abinda zai kubutar da bayana daga haji imanin da yayi da Allah ya sa Allah domin ya gani Allah ba zai kunyata shi ba kuma a lokacin kaga ai wahayi na sauka eh fa nazala jibril wa anzala alayhi ai kuwa sai malaika jibril ya sauko da ayoyi والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وإذ روى عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وأنا أيوين أجاري أكثر كمل to shi ne eh wato hatta balaga in kana min as-sadiqi fansarafa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya juya wa arsala ilaiha sai aika mata ita matar fa da hilalu fa shahida hilali yazo yazo yayi wannan rantsuwa guda hudu wa nabi sallallahu alaihi wasallam ya kuli annabi alaihi salatu wasallam duk rantsuwar da zai ce ce inna allaha ya'lamu anna ahadakuma kadhibun Allah dai ya san ɗaya daga cikin ku ƙarya yake kaga wannan yana nuni akan cewa me annabawa ba san gaibu ba ko ba haka ba kuma rashin sanin gaibu annabawa ba ta waya ba ce a gurin domin da aka cire musu sai aka bawa Allah amma saboda tashanci na mawaka sai ka ji wani yana dabbatarwa annabawa sanin gaibu kuskure ne kuma wallahi su ganin ce kamar an ce annaba ba san gaibu ba kamar wata tawaya ko ɗaya Allah da kansa yace kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ga ya musu cewa ba wanda ya san gaibu da wanda suke cikin sama har na kasar sai Allah saboda haka ta kuɗe a ci ta kuɗa abu Allah ya tsawo to sai yace annabi ya ce ɗaya daga cikin ku ƙarya tabbas ƙarya yake ba alimin ku ba ta'ibun akwai wanda zai tuba a cikin ku sun makamat fa shahidan kaga ya gama ita ma zai ta miƙe ta fara wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa ƙarya yake korewa kawai za ta yi na rantse da girman Allah ƙarya yake yi billahi alladhi la ilaha illa huwa ba gaskiya ya faɗa ba a taya ko domin ta ce ƙarya yake kalmar da ƙarfi billahi la ilaha illa huwa ba haka bane ba gaskiya ya faɗa ban alƙali ya gadawa zai kyara mata yari ya ce a ki ce kaza yawan ki ce ƙarya yake yi wasu kuma wani alƙalin kuma zai ce a bacce da wato madararta ta fito a fili domin Allah ya ce ya kazibi na jima in kana min al-kazibi ko min al-kazibi ya fita faɗa haka domin ai wato an zo final dan ya kare dan ba wani zama an kace ƙarya yake abin da aka dora masa ai ya fi a ce ƙarya yake ba sauƙin girma yawwa to sai ce sun makamat fashen da falan ma ta nan inda alhamis da ta zo ta biyar ɗin waƙafuwa duk wanda ke gurin zuwa ce bai wa Allah dakata dan Allah ki saurara ya hakuri dakata wa qalu kace inna hamudiba kada yanzu na fa kina yi ta tabbata ta tabbata kina yi da yanzu nan ko da ba ta tabbata me ya tabbata aure ya rabu dole kuma da yanku ƙarya yake ji Allah ya azabtar da shi abubuwa da yawa قال ابن عباس عبد الله بن عباس يجي فتلكعت ونكست sai ta yunkura taitirin wani kasasce ta ɗanyi baya na kasa ala ake bai ko lokacin da ke dan a can zuwa su tauba sau a amurzawa a zuwa da lamfara ɗan mutum ya yi rabar na kasasce ta da da baya hatta zanen na an na hakan yau abulada ba zai ce wallahi mun yi tsammanin za ta yi rujuri ne za ta haƙura ta ce a ƙarya ba taimar sun magana sai ta ce na abdahu qaumi sa'ira yau kai ina Allah ba zan taɓa kunyata muta kabila ta ba a irin wannan rana ina ta ji kalmar amma da yake da wahayi ya ji amfani ka gona yanzu ya ce a wannan kalmar ta ta baya akwai alamar tambaya ba za ki kunyata mutanen ki ba saboda tsokan ki kunyata shi shine za ki abin da ba daidai ba to fama da sai ta dora shine fama da sai ta dora fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam awsiruha to kin gaba yanzu aure ya rabu sai annabi ya ce ku dube ta fa in da bi an halal ainihi idan ta haifa dan yazo idan sa kamar an sa kwalli sabigal aliyatayn ne kuma mai wadataccen mazaunai eh kadallajar sakai sannan mai bincikakken wato mai yake kiransa maken jama kauri idan so kaurinsa a teke kima mai dan kauri mai kiba ne kaga ana ba da hoton cewa yana da kiba wato kaga dama kansa suka kuni fa huwa li jariki bin sahaba in yazo da shi da wannan zubar cikakke cikakken DNA kenan malam idan yazo da wannan zubar sai annabi ya ce to dan shariku bin sahaba ne wanda hilal dan umayya yake zargi ko kuma wanda ya kaba da matarsa eh fada'i kadalik tana haihuwa sai gaji kamar su tsaidar shariku bin sahaba kuma al'amari ya riga duk jiran sai to to bari ku ji fa ja bi ka zalik fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace laula ma maza min kitabillahi wallahi ba da abin da ya riga ya shuɗe da littafin Allah ba cewa abu wancan process din sai ce lakana li wala hakana da wani abu ya faru tsakani na da ita abun nufi annabi yana nufin wallahi da sai na gibe to amma Qur'ani ya riga ya sauka ya yanke hukunci ba yadda za a yi domin yanzu wajabat wane mutum wajabat in aka riga aka yi wannan ko da wasu fitas sun fito daga baya ba yadda za ku ta dai an kore mar al'akam to bari mu da akam din nan zai yi tambaya duk da muka biya a cikin lulu walwar da ba ku ba da amsa ba zan kuma dawo da tambaya al'akamul mutarattiba ala li'an hukunta hukuntan da aka jero don gani da li'ani idan aka yi li'ani wayan na hukunta hukuntan sun hau kan idan ta la'ana zaujan dan mata da miji suke mula'ana sabata bi tala'unihi ma hadhihi al-aqab wayan na hukunta hukuntan sun tabbata kan na farko a tafriqu bainahuma sun rabu ko ka ce ka sake ta ko baka faɗa ba da ba ta tafi aure ya rabu li hadisi Umar ibn Umar saboda hadisi Abdullah da Umar kana yake la ana nabiy nabiy sallallahu alaihi wasallam bayna rajulin wa imra'atin min al-ansar annabi ya sa an yi mulara tsakanin wata mata da mace da mijinta min al-ansar cikin mutanen Madina wa faraka bainahuma annabi ya raba ana yi yace to aure ya rabu daya nabiyu istihqaqul mula'anati sadaqa tabbatarwa wanda aka yi tsinuwar akanta sadakinta na a tarimul mu'abbad abuwan na na biyu shine haramci na har abada ba su ba aure ko su fi kadai sarki a duniya ba su ba aure ba aure a tsakanin shine a tarimul mu'abbad li kauli sa'id bin sa'id magati sunnatu fil mula'inain mula'inain mutala'inain sunna ta shude akan wanda suke tunuwa su biyu an yi faraka bainahuma to a raba tsakanin sun mala'ika ne abadan ba za su ƙara haɗuwa ba na abada ko su biyu za su rage a duniya wanda biyu na uku istin kafin mula a nake sadaka tabbatarwa wanda aka yi tsunuwar da ita sadakinta eh ba za ka zo ka ce to bani kuɗi na ba a ta fi sadaki ta ce li hadisi ayyub an sa'id bin jubair qala qultu li ibn umar nafi aulana umar rajulun qadafa imra'atahu mutum ne ya jefi matarsa fa qala sai ya ce baraka annabi sallallahu alaihi wasallam wato yi mata tambaya akan rajulun kazafa murata mutumin da ya jefi matar sa mai hukuncin sa fa qala bi yati faraka annabi sallallahu alaihi wasallam baina akhawai baina al-ajlan annabi alaihi wasallam ya raba tsakanin ɗan uwan kabilar banu ajlan su biyu wa qala yati wa Allahu ya'lamu anna adakuma la kadhib Allah dai ya san ɗayan ku ƙarya yake fa alimin ku ba ta'ibun akwai mai tuba a cikin ku ba ba ya duk suka ki tuba kowa ya toki وقال جيت الله يعلم أنكم أن أحدكما كاذب Allah dai ya san ɗaya daga cikin ku makareci ne fa hal minkum ma ta'ibun ya akwai mai duba a cikin ku fa ba ya duk suka yi fa qala zai ce Allahu ya'lamu anna ahadakum la kadhibun karo na uku Allah dai ya san ɗaya daga cikin ku ƙarya yake malamin ku ba ta ibo akwai mai tuba ba aba ya duk suka yi mafarrata bainahuma sai annabi ya raba tsakanin kaga fa ba da zaka ji wai malamai islamiyya wani lokacin suna fassarawa yara fa ba sai a ce wai shi ya so a shi ya kidi ba wai shi ya zo ba a shi ya ki ya hadisin ma yake kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba illa man ya aba ya rasulullah man ada ani da kalal janna wa man asani fa kada aba wai kuma sai a ce shi ya zo a shi ya zo min shi ya kide ya uwa fa kada aba wa man asani wanda ya zaba mun fa kada aba shi ya ki ba shi ya zo ba to kaga sai yace fafar raka bainahuma annabi ya raba tsakanin qala ayyub ayyub yace fa qala li amru bin dinar amru dan dinar yace inna fil hadithi shay'an la araka tu hadithu yace a ci hadisi a gona abu banga kana maganar da bayyana umar qala bi li qala rajulu mali yace ai a cikin hadisin shi wannan bawan Allah bayan an raba zai ce dukiya ta fa sadaki kuɗi na shi ne kawai su ba kayan da zai ke kaiwa ba kayan zaɗan sadaki za ka biya ya ga an raba aure ce kuɗi na ba yawwa ƙala ya ka mai ruwa ya ce kila ya ka ce da ila ma lalaka ba wani kuɗi da za a baka in kunta sadiqan faqad dakhalta biha in gaskiya ka faɗa ai ka sadi da ita ta ci sadaki wa in kunta kadiban fa huwa abadu minka in kokari ya kake shi kuma ni za da kai kudin ta rage radadi kai mata jari yawa duk da ya raba ku amma dan wannan kudin da za ta rike shi zai za ta dan rage radadi na hudu iltihaqul walad bil mula'inati ta dawwa wanda ta yi inuwar nan dan shi ba shi ba ya kore amma waɗannan ba daga sama ya faɗo ba daga cikin da ya fito ko to na ta ne za a tabbatar mata da ɗa me yasa ya hadisi bin Umar annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la'ana baina rajulin wa imra'ati annabi alaihi salatu wasallam ya ta anyi mula'ana tsakanin wani mutum da matarsa fanta fa min waladiha sai kore dan naka fa faraka bainahu ba shi ya kore yace ba dan sa bane sai aka raba tsakanin su wala aqal walada bil mar'a sai aka sadar da kan ga matar da an je a makaranta ana kira wani wance aka za a ce eh an gane sunan babar sa za a faɗa wani wance labbaika yawwa ko ta haka zai amsa eh sai ya fita da bankan an gane ko yawwa shine sunan da zai zo me yasa tambayar da zan yi bari ƙara tambaya wa alhaqal walada bil mar'a an tabbatar wa matar dan to bari ƙara sa na biyar thubutu tawarith bainal mula'inati wa waladiha tabbatuwar gado tsakanin wadda ta yi tsinuwar nan uwar da ɗanta zai gaje ta بقول ابن الجهاد في حديث سهل بن سعد فكانت السنة بعده ما أن يفرق بين المتلاعنين أبن السنة تتفاع كي ذا أربا زكانا ما تاد مجي ينسك يفينوا وكانت حاملا domin ta ta ɗauko ita ce ta ɗauki cikin yawa wa kana ibnuha yud'a li ummihi kun ji dan za a kirka kiransa ne da uwarsa kale yake sun majalati sunna fi mirasiha sannan suna ta gudana kan cewa imira biya wajen gadon da an na haka risu cewa za ta gaji ni wa ya risu min ha shi ma kuma zai gaji da ma faradallahu lahu abinda Allah ya wajabta masa zai gaja a gurin uwarsa tambaya a nan shine tambaya biyu na ɗaya na yi ta lokacin da muka biya a lolo ba ku ba na amsa ba amma ga ɗaya ta farko shine idan mutum ya kore da sai bayan shekara talatin yaron ya yi kuɗi shine mai to da tireloli daga daga Lagos ake jibo da su Kano tirela hamsin sittin duk nasa ne sai ya dawo yanzu ya yi kilemin cewa ai ɗansa ne ai shi uban dama uwa ai ta tafi wulin domin ɗan da ne yawwa sai ya dawo yanzu ya ce ɗansa ne saboda ya zama filoniya ta biyu tambaya ta biyu ƴaƴan da aka haihu sai da ta haifi ta ta yaruwa sai ta haifi twin wanda ya kore din ɗan biyu Hassan da Hussein ko mata ko maza a yi ko mace da namiji shin kun san kamar yadda muka yi a gado akwai shakiki akwai li'abin akwai li'ummin to su wayannan menene su su wayannan yan biyu shakikai ne ko li abai ko ko li ummai shine tambayar saboda haka na san dai ba ba da amsa kuke ba amma dai ga tambaya ta ta fito karatun bai ya kare kuma akan lihari yawwa in ka ce kaza ya mutu hatu burhana ko yin kuntin sadi saboda ka ga dai wannan yanzu kai ka ga akwai iskali yawwa saboda haka ga su nan dai yan biyu na'am haka waje an ce ki kai ga uwa haba mana aliyu gaje na raba ma gida uku shakikai haka dai shakiki mai gida uwa ɗaya uba ɗaya haba ustazu li abin kuma uba kawai li ummin kuma uwa ɗaya shi za na yi tambayar na ce to wayannan su yanzu shakikai ne ko li abbai ko li umbai kaga ba ka da dalili ba ba tarihi za ka ba mu ba dalili kawai da ke so yawwa yau kaga ba za ta ba gini yayi yawwa eh in babu dalili ke jiyo ku dora yadda ba ku ba da amsa ne na dai faɗa eh shi kenan to kun ji wannan mun gaba to kun ji yanzu kun ga anan a karatun mu na li'ani a cikin lulu wal marjan shine bayan Allah musamman matasa wanda ba su yi aure ba kafi kowa musamman kafi kowa kun fahimta da kyau ku cewa karka sake ka auri matar da take zargi in ne da zargi ka hakura don ba za ka taɓa samun nutsuwa ba kun fahimta da kyau ko in dai da zargi to ku hakura ka nemi wanda ba ka zargin ta ku sai ku zauna lafiya ina ba ta kun fahimta yawwa sannan ka yi kokari zuciyarka kar ka dora mata ta rika zargin abubuwa ko da ka rika yin positive interpretation da farko duk abin da zai zo ka fara masa positively wato da fasara to sai ka dan zauna lafiya in ba haka ba to gaskiya za ka samu matsala da yawa sannan abu na biyu matar da za ka aura in dai auren ta za ka yi karka je mata da wargi kakka da wannan maza ba shafi'iyya an bayyana da kyau ko eh wai wai kun suka je yan masu shan minti to kai wannan ba za ka taba daina zargin ka ba kai ma kuma ba za ka daina zargin ka ba kun fahimta to shine mawaɗi da juham to shi su shine za ka koma ta ka ko tafiya kai ko tafiya kai kai dare yanzu baka da waje ne ce ma waya lafiya amma ba za ka zargi cewa wani gurin banza ka tafi ba amma wallahi za ku goni suna yawan rigima sabon aure suna rigima da budurwar da matar da ya aura ba ta gama yadda da kai wani in kada wata har a kwala muna jin wannan rigimin wai har jin kwala ake me yasa in ji aba da Allah idan ta san cewa kan wannan sana'a ta auro ka kuma ta san ba mutum banza bane kai ko sha je ka kai sai ta tintiba da lafiya wani lafiya ko eh zan dawo je lokaci kaza to Allah ya dare kai lafiya me ji kaza ka tara tara buci ba domin ta san lafiyar ka lau ka faɗa abin da kake yi amma wani ko ya faɗi me yake yi ba za ta yi wani wani ya shigo za ta yi ta kallon sa ƙarya yake yi ko ba haka bane yawwa kun fahimta yawwa wayannan na ga yawa matasa ne domin su gane implication na shiga harkar banza ba za gane implication din ba je san da ka zo aure ba ka tasburu na ma a kuri lakum an fahimta da kyau ko to wannan shi ne abin ma ka to to ku saurara Joseph yana magana ya ce hadisin kamar ya amsa tambayoyin guda biyu na haka to kaga ba to ismin ya ba da amsa akan wannan tambayar da farko haka ko ƴaƴa goma ne wannan fahimta ce mai kyau kuma kun gane tadabburin kuwa yadda yake yawa fahimta ce mai kyau cewa kaga wato da hadisi yazo ko kuma da hadisi yazo kai ne bai tabbatar wa da uban dan ba amma uwar an tabbatar mata kaga kana da hujja yanzu kace wannan ƴaƴan da ummin ne ya shi ta ce shi ba ba zani yawa eh to ai ke kai da shi na baka ce uwa eh uwa eh ba su yawa idan ka ce yanzu to waye uba shi ne gane bambancin da shi kike ba shi za ya ku da bai eh gwara da wannan ya faɗa sai mu shiru cewa li ummi musamman kage yanzu nan inda Joseph ya faɗa ai an kore uba kuma hadisi bai dawo mata shi ba a cikin da aka tabbatarwa da uwa to li ummi ne inda aka tabbatarwa uwa to li ummi ne wannan dalilin ku a fili yake ko da ta boye sai kai tunani an fahimta da kyau ko kuma dalili ne mai kyau haka eh to ni kuma kuwa ba ne to amma ka ga shi da ya tafi fikihun da sai yake ai alwaladu yuti kuma la fi auladikum ba magana kawai alwaladu ba ka ce alwalad wani wani lokaci zai dauki dai wani lokaci ya dauki kawai ko nawa ta haifa abin haihuwar ake kallo ba iya dan ba kawai wannan shi ba fikihu ne mai kyau abai da da ko to mun ji wannan to mu je gaba to sai ma ne yace a na uku a cikin kitabul hudud haddu tarika shine haddin sata wa min ad-daruriyat allati ja'a al-islam bi hifziha yana daga daruriyat wanda musulunci ya zo da su wajen kiyaye su shine almalu wai na abubuwa ne aka ce a kiyaye masu wajibi ne shugabanni su kiyaye wa dan adam su kiyaye wa talaka wai na abubuwa ne kunga akwai rai akwai dukiya akwai mutunci da kyau na nasaba ayyam da saura saura daya guda biyar ne ai na an faɗi an faɗe shi an faɗi kiyaye rawuka eh shine shine dai na'am kiyaye rai shine na farko sannan kiyaye mutunci duk masha Allah tabarakallah barakallahu fi kuma sannan addinin ka wannan abubuwan wajibi ne a kiyaye masu an fahimta ko yawa to kaga akwai dukiya wa kada amara al-islam bi kasbihi min al-halal musulunci ya yi umarni cewa ka nemi dukiya amma ta halal wal aslu bil ashiya'i al-ibaha asali cikin kowane irin abubuwa kowane abu inda abu ne halatti kawai hatta ya ji a tarifan ibaha ko yauwa kaga haka ba ni mai kawaidin zikin yi a yi fada al'asul bi adati nan ibaha ki so da haka kaga huwa allazi khalaqa lakum ma bil ardi jami'an khalaqa lakum ma bil ardi jami'an Allah shi ya halitta muku duk abin da yake wanka ta gaba ɗaya da wannan dalilin aka ce komai al'azmi bil ashiya al ibaha komai halal ne in kace haram ne zai ce ke za ka hujja saboda wannan aya kun fahimta to sai ce wa naha an kasrihi min al haram amma kuma ya haramta kai samun dukiya haramun wa bayyana wujuhul kasbi al haram da musulunci yanzu kaga na halal din sai aka baka kofa bude amma na haramun din sai ya rika mi lissafo mal wa qad fassala lakum ma haraba alaykum auri mata alaikum almaitatu والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنبيعة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق هذا لسان يا جماعة وأحل لكم ما وراء ذلكم an tabbabu bi amwalikum da Allah ya fara hulimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa wa khalatukum wa banatul akhi sai je kan je sai ce wa illa lakum ma wara'a duk wa'anda ba wa'annan ba an halaka ba haka ake yi za ga wanda ake haramta din ana zuwa a kawo ma su an lissafi amma na halitta ce wanda baya cikin nan halal ne to kai kuma in ka iya rike formula da zarar wani ya ce me kaza da kaza sai ka kalli formula ka ba wani a cikin to ya halatta ne dalilin ka saboda baya cikin nan bai zuwa nan ba kuma ba hadisin da ya tafsiri haka ake yi ya halatta ban auri ai wani lissafo wa yan ba ta ciki in ba ta ciki ta buka aure a baka shikenan kawai dan da goni ya zo yana tambaya in kanwar kaza da kaza essa kuma ko ba haka bane da zarar ka koma bomula babu kawai ta buka aure a baka shikenan to shi ne ma da yake gaya mana cewa wa min al-kasbi al-harami at-tariqa yana daga tsorowurta ta haram ko shine sata wa hiya aqlu mal al-ghairi ala wajhi al-khishya shine mutum ya dau dukiyar mutum a tilale wani sitar ko kuma ya kuya a boye duk kuya yake nufi an bayyana da jago ya shiga bultu ya kuya al-istitar da al-khishya وهي من الكبائر wannan yana cikin manya-manyan zulubai kuwa wa hadduha sabitun bil kitabi was sunna haddin zata kuwa ya tabbata a cikin qur'ani da hadisi wa ijma'il umma da ijma'in malaman musulunci Allah ta'ala Allah ya ce wa sariqu da barawu namiji wa sariqatu da barawu ya mace faqda'u aydiyahuma ku wato ku yanke musu hannaye jaza'an bima kasaba na kalan min Allah sakamako abin da suka tsoro wurta kuma narko ne daga Allah wallahu azizun hakim Allah aziz ne mabuwayi hakimin kuma mai hikima wani balaraban kawai ya zo wucewa ya wani yana biyawa ya biya wa sariqu wa sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba na kalan min Allah wallahu ghafurur rahim bi hadda Qur'ani bai tsaya yake wannan ayar ba ni ta biya ta wallahi to ya gaje yace shi dai ya tabbatar bai hada ce ba amma wallahi ba daidai bane saboda haka sai da aka je gurin wato gurin wanda zai mutu shari'a yace kaza kaza yace ni dai na san ba daidai ni ba hada ce ba amma wallahi ba daidai bane sai waye da barawo namiji da barawo ya mace ku yanke musu hannaye sakamakon abin da suka tsoro wurta narko ne daga Allah madaukakin sarki a gaba faɗar azaba kuma a ce Allah ne gafara ne mai duka yi yace ba zai yi wallahi shi malamin da zai jira ya ce tabbas kam ayar wallahu azizun hakim ne yace haba ka ji magana ya ce larabcin ya bi eh ya san ba da za a zo gurin azaba kuma a ce Allah yana gafara shi ne misalin da muke yi akan asma'ul lahi da husna idan kana so kai apply din siyayin addu'a ba za ka ce Allahumma dammir da kafara tul munafiqin Allahumma dammirhum tadbira ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ba Allah ramma Allah ramma ka gaba da Qur'ani ko ma ka koyi bidiyo da hadisi in ba ka ba za ka ta kwado ka je gaba kana ce wa mutane sallah kai wa mutanen kana ta hada musu gabas da yamma shine problem din sai ya san a so ake yayin da liman zai zo alal akalli ya san me yake gaya wa mamu shi ne za ka yana yi abin yana biyu haba bala na sha ba da mutane ji Allah duk wanda ya taba bu malam Jafar Allah ya ji ganin sallah ba za ka gaji ba domin ka san yadda ka annahu yufassirul qur'an idan ya tashi biya ma qur'ani haba bala yace wa wato هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله wani kai daga jin yadda aka aka farkon da karfi ka san an san me wa kabari lahi shahidan muhammadur rasulullah to ire-iren wayannan guraren zaka ji duk inda aka dauko magana sai ya kai gurin tsayawa sai tsaya to ba wanda zai zo ya ce ba kwaɗo ya ta kuɗa ma abubuwa kawai ka ji wani gurin farkon magana ce kawai sai ya rukuyi a dai kuwa ana fara magana sai ya rukuyi an bayyana da jau ko to saboda haka wayannan suna da muhimmanci kwarai da gaske kaga sanin wannan wallahu azizul hakim kaga wani alaran ma ji kuma da yafi kowa tsaya yayi ya kai shi an ce Allah ya ce yayi sata za a yi hukunci Allah ya ce wasariqu wasariqatu sai ce fagtilu aydiyahuma kaga wanda ta danci ne ga ayyukan Qur'ani fagtilu aydiyahuma wai a wanke musu hannaye ba baka da huwa idiyo ba ba eh to da haka sai ce da za an bi baka saba da kalam min Allah wallahu azizun haji ko sannan malamin suka ce ka duba ka ga da aka zo gurin sata sai aka fara gabatar da namiji domin ya fi mace kwarewa amma a da wari yanzu ki so da haka amma da aka zo gurin zina sai aka fara gabatar da mace sannan namiji domin duk yadda za a yi duk yadda za a yi a yi zina to sai mace ta ba da gudunmawa sittin zuwa sama bisa ɗari amma a taka kuwa to wannan kuwa za ka sha mamaki to sai aka fara gabatar da namiji ai za ba ku gani yanzu ko lalitar ƙasa aka bawa yanzu da za ka zo ka ga ka ɗebi mutum biyu mace da namiji ka ɗora su akan kujerar gwamnati kowa ka ba su lalisa sai za a rika za ka ga satar namijin sai ta lullunka ta mata ita za ta rika ɗan jin tsoro za ta rika abubuwa da yawa za su faɗo mata amma wallahi namijin ya zo rika zai ƙara ita jiro ɗaya za ta ƙara a tsorace sannan da an fara tambaya za ta yi saranda da wuri za a gane ta amma namiji haba shi ma zai fita kan kuɗin kuma ba wanda ya sani ka ga yana abubuwansa ba abin da ya dame shi ungozi ai kuma abin da yake magana akan ungozi wannan nadirai ne nadir ne dama muna magana akan nadir cewa ba wai duka matan ba za a iya zamu eh nadirai nadiran min hunna nadir ne kuma ungozi kam ai ta kuri gaskiya ta kuri bare kuwa lalitar kasar gaba ɗaya malam ana gaya ma tana cikin billionaires ga dizani tsakani da Allah eh eh sannan kuma yadda aka yi musu inda za ka abinci kama ma ta ne wanda suke gefen su wanda suka rika tura wasu abubuwan za ka sha mamaki za ka san cewa su wallahi lullube su ake wa'in tattai da suka rika musu riga miya gun za ka gane cewa lallai abin ba wata ai za wani wani arna yake in ma akwai Allah yana Najeriya ko saboda yake yadda ake ɗeba kuɗin Najeriya kuma kowa yana rayuwa yace in ma akwai Allah to yana Najeriya haka yake mutum ɗaya a ce ya ɗeba kuɗin mutum miliyan ɗari biyu shi kaɗai galibin kwano ba da ya dame shi eh eh ka ji abin da suke fara yi eh da rigimar talauci gwara ta arziki suna faɗa wannan cewa mutum ba ka ganin akwai wanda har yanzu akwai ta a prison sun yarda rigimar ta kai sun aka kwaje musu ba za su biya ba aka kwaje musu shekarun kowace nan in suka fito sai su ɗebi kuɗin su yawwa wasu ma da ƙarshe za ka yafi ake ya yarda cewa a bashi shekara biyar in ya fito daga baya ya ci kuɗinsa yana nan kudin duk yadda za ku yi ba zai faɗa ba an gane ko iso da haka wani abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada a tarikan fi mijanni annabi alaihi salatu annabi alaihi salatu wasallam mun bi wannan hadisi a bulugu inda akwai mun dau lokaci ya yanke hannun wani akan mijan ne mijan da ku nake Na'am? Menene mijan? Ala Muhammad. Eh, an manta garkuwa. An fahimta da kyau ko? Garkuwa abin da ake karewa an zo yaki. Qimatu talaqati darahim. Qimarta dirhami uku ne kawai. A wannan lokacin gaba kace naira uku. an fahimta da kyau ko eh wa qala ibn al-munzir wa ajma huwa ala anna qada yaji sariq yajibu idza shahida alayhi bi sariqa duk da yanzu ka dauki dirhami daya kai kombatin kudin sa kudin da yawa dirhami daya yawa to sai ibn al-munzir yace an hada kan cewa yanke hannun barawo yajibu idza shahida alayhi bi sariqa yana tabbatuwa ne yana zama wajibi idan aka ba da shaida shaidar ya yi tata na shaidu nawa ya yi dani shaidu biyu to adila da adalai musulma ne musulmai haurani ɗaya sharaɗai nawa ka kawo adalai uku ne musulmai ɗaya adali musulmi ɗa su ne shaida an bayyana ba kuma fasarar da ake yi wa ce adali wanda baya kariya ba haka ake nufi ba ko wanda bai taba kariya ba ba haka a wanda salaha ta tarin jayi shikenan kawai ana ganin sa a masallaci yana zuwa sannan ba a san shi da ke gantaka ba to adali shine kawai in ya zo yawa da shaida za a karba irin su ne suke zuwa zuwa da shaida ne ganin wata irin su ne ba wai sai ake wanda baya an haka ne ba za a ga wata ba kenan wanda bai taba zunubi ba wannan littafin kawari ne shi ne kai karya sau ɗaya to za ka shiga wuta har abada haka a gurin kawari saboda tsabar zafin kansu sun tafi sun karkace musulmi sun dawo kuma suna tambayar me hukuncin jinin sauro a cikin tufafi duk jinin musulmi ba tambaya ba da ya tattaba musu jiki waya zo hukuncin jinin sauro suke tambaya me hukuncin su ne in matansu na al'ada su sun yi sallah wanda na Aisha ta ce wata ahduriyatin anti ke ba kawari ya ce in boko haram ta yake lokacin da ta mata tambaya cewa me yasa ake biyan sallah ba a biyan azumi ake biyan azumi ba a biyan sallah na Aisha ta ce ahduriyatin anti ke boko haram ce fasara mai anti kenan an gane ku harura gari ne da ya tabbata a wato guri ne da ake zama na da kawari jawa ne a gurin shine harura sun tabbata a nan kai da daina yawo kai da hulan nan wallahi da aka rufa wa kanka ce Allah kuwa to zo da haka sai yace um bai za ta raka baligu idan baligi yayi sata al'aqilu mai hankali muhtaran wanda azabin kansa ya tiga to wanda azabin kansa yayi sata faqad wajaba alaihi al-hadd wajibi ne ya mata haddi bi ikrari aw bi jahadati adalai ya confession ya tabbatar ko kuma da shaidar adalai biyu wa yajradu an yabluga al-masruq nisaban amma an sa sharadin cewa abinda za a sata din ya zamto ya cika sharadi abinda aka sata sai ya kai ne wa ya kuna mahruzan sharadi na biyu an gane ko sharadi na biyu zanto a hirji yake malam zai faɗi ne hirji yanzu hirzi shi ne gurin da ɓoyewa aka yi yanzu idan kuna zaune da abokinka taki ɗaya kuje kwana sai ya ke kawo tarar to wannan ba ba barawo ba ne eh ha'ini ne ha'inci ne eh shi ku alkali alkali ta aziri zai ba daga bulala har kisa duk abin da ya ga dama zai ba yawwa kun fahimta amma shi ba barawo ba ne kuna zaune da shi ɗaki ɗaya ya lallaba ya ɗauke ba waya dan wani da aka yi wai hannu ake sa yana bacci ya dau hannun ya dangwala hannunsa da shi tamprint ne yana bacci wanda zai dauke waya ya dauko hannunsa ya makala a gurin ta bude ya gaba da ita kaga wannan alka'i ne domin gurin da kake ajiya kaya yana shigowa barawo ko wanda bai da alaka bai da access da gurin da kake ajiya shine barawo shi ne na gaya ba ai ai kama wanda ya saci kudin gwamnati ne ai ya fi barawo wanda ya saci akuya wanda zai ƙara zero ai ya fi barawo wanda ya saci akuya ba ka ganin su koriya su ina ne su tana kan kisa suke yi barawon gwamnati kawai an ji tsinta za a yi wallahi shi za a ga dukiyar gwamnati ko ba kowa ba mai tabawa mun mun mun ban mun dauki mun dauki sunan musulunci mun ban musu aikin hajjar abin da yake kwanan nan bo wani haka yi akai wani minista ya sauka sau- mutum wasu mutane sun yi hatsari ya sauka kawai ya resign a koriya saboda an mutu kawai yake na sai ya resign shi a indiya ma irin wannan ta faru to to kaga an bar musu lokaci ya shiga to to kaga wani ya kuna ma'ruza to mu tsaya anan ana Aisha radiyallahu anha za mu tashi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana alaikum salam na'am haka haka Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
Ni na san da ba shi da kuma da ba shi da ba shi. Kuma ba shi da ba shi wanda ya yi kuma ban lafi kan da da shi. Ni wanda ba da kada ne ka fara ba kai ni da shi. Ya ku ba ni na. Kuma ya ku kawo.
Idan ta kalmar limani bai sai fayyi ba, shi ne a yi. Ka gane ko, idan ta kalmar limani bai sai fayyi ba, bar katilu wal makatilu bin nan. Ai wanda ya zo ma wannan barazana zai kai shi gurin hukuma. Simple. Laifuffuka da yawa za a kama shi da shi. Wanda ya zo ma wannan barazana har gida, sai ka je ka haɗa shi da hukuma shi kenan.
Shi wanda ba ba da yi bacci. Shi wanda shi ne shi ba.
shine dai abin da nake baka shawara tunda abin ka faɗa akan ka ya faru hukuma ake zuwa ta yi tsakani yawa eh eh, da tunda daga tambaya buge da bada labari amma dai yadda abin yake wannan shawara eh, ya kamata ka nema wata kila ba ma a cikin karatu ba ka gane eh, cewa ya kamata a je a baka shawara irin wannan kai tsaye tunda ka faɗa publicly hukuma ya kamata ka ji tunda ka san su waye ga abin da suke ma ka je su yi muku tsakani simple haka ake yi Allah ya kiyaye اللهم آمنا في أولادنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين من أرض الله رسولنا أن تشاوى وكوفن da madaukaka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi muna roƙon Allah da suna da jawa Allah ya zauna da kasar mu lafiya iyayen mu Allah ya ji kansu da gafara masu da kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙon Allah da suna yin tajawa da sufofin da madaukaka wasu neman aiki da sana'a da jari Allah ka taimake su waɗanda suka sa a wuri a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka shirya mana matasan mu Allah ka dora ka hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sukofin sa madaukaka kadar mu Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka bar mu da zafin kawo kanmu Allah ka ba mu shugabanni da za su tausaya mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sukofin sa madaukaka Allah ka shirya iyalanmu اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين